alaikum masu kalanmu da sauraronmu barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da mu a tashar talabijin duniya a cikin shirin barka da asuba shirin barka da asuba na kowace ranar lahadi a daidai wannan lokaci gashi allah mai kowa mai komi maɗaukakin sarki allah gagar misali wanda yake misali mai cikakken iko Allah gadiran ala kulli shay'in Allah ya ga dama mun iso a wannan zauri don gabatar da wannan shiri na barka da asuba shirinmu na barka da asuba shiri ne da daɗe wanda ya daɗe yana isar da saƙonninsa a cikin al'umma ga mu tare da ku saboda lokaci na tafiya a lissafin kalanda ta islamiyya muna ranar goma ga watan sha'abar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan mars maladiya aikwar annabi isa alaihi salatu wasalam 2022 masu kalamu da sauraronmu barkanku da yau da fatan an waye gari lafiya masu kalamu a nan gida muna jinjina muku maza da mata yara da manya sannan masu mu a kasashen ƙetare dukan ku muna ce muku da fatan kuna nan lafiya sannan a cikin shirinmu na barka da asuba muna barin addu'a a gurin malamai magada annabawa malamai hitila ta duniya Allah ka ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki da wadata a ƙasar mu ta Nijar da ƙasashen musulmi na duniya Allah ka tsare mu ka tsare imanin masu kalmu da sauraron mu bari mu gaida malamai kamar yadda na faɗa farko su ne magada annaba muna gaida saraki iyaye na ƙasa muna isar da gaisuwar mu ga dattijawa yara maza da mata barkanku da warhaka musamman matasa mu ne muku fatan alheri sannan ga gaisuwa ta musamman zuwa ga su kansu hukumomi tun daga mai gari ko mai unguwa har ya kai ga shugaban kasa dukkansu muna gaishe da su jami'an tsaro na kasar mu ta Nijar muna muku fatan alheri sannan yan uwa da mana arziki ma'aikata wanda suke dafa mana a yau wanda suke nan tare da mu da wanda ba sa nan muna gaishe da su musamman Abdulrazak S Loko tare da Abdulkadir wanda suke can bisa na'urori daban-daban sai shi kansa Abdulkarim Bubakar wanda yake hada mana kyamara sai kuma a nan ɗakin magana imam abdulmalik tare da alhaji abubakar grambe za mu shirya mu gabatar muku da shirin barka da asuba wanda ya ɗauki sunan siyasun duniya wannan shiri yana sahu na shida a yau tare da yardan allah muna cikin kashi na shida kar ku manta wannan zaure ya tattauna batutuwa da dama waɗanda suka ji daɗinsu al'umma ba mu san mutum dubu nawa ba ne sannan kuma mun tattauna wani shiri da ake ce masa zaman lafiya kar a ce a mun fara da siyasu ne menene lafiyar menene zaman meye kaza wa kaza duka sai da muka yi su idan kuna tuna da mu sannan muka kawo mafita a cikin gida mafita a waje da kuma yadda za a samu warware wannan dambarwai yawa duka mun yi da haka ba yanzu aka fara ba gaskiya sannan yanzu mun zo a cikin tsari na siyasun duniya wanda muke tattaunawa tare da malam ko muna cikin saku na shidda a yau ka amince makon da ya wuce mun yi magana ne akan maganar siffofi na jagora na gari da kuma siffofi waɗanda ba na gari ba da kuma siffofi na al'umma na gari da wanda kuma ba ta gari ba gaskiya nan muka dakata da haka yau za mu dura a cikin ita kanta siyasa nau'ukanta da kaso kaso kaso babbar ke ne kasan babbar ce babban kwaya ta duniya a ita ba ta hidro ga bala'i siyasa ba ta hidro ga bala'i ita siyasa ita ce take kullawa ita take warware a ina in kana son ka samu badakala to kawo ka ce ai alaji sai an shiga cikin karatu an fara bayanin nau'in nau'in ta sannan mutane suka sani a ina ne suke cikin duniya
wani wuri kaga na lillahi na lillahi ya hatsari ta to shikenan alaga ta malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alaji garambe yau ina so mu shiga a cikin yadda nau'uka na siyasa na siyasa yayi kyau eh amma masu kalamu da sauraron mu suna son su ji kaci musu wani abu to shikenan dadi suke ji to abu abu biyu kenan to na farko dai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamu alaikum assalamu yan rahmatullahi uwa masu wa kallon mu da sauraron mu cikin ƙasa da wajen ƙasa da dukkan jihohi na ƙasa ba mu fitar da kowa ba da kuma yan uwan da suke sauraron mu a wajen ƙasa da kuma malamai kamar yadda malam ya faɗa alhaji grambi wato fitilar duniya magada annabawa da kuma wato maza da mata da kuma jagorori na gargajiya kenan da kuma hukumomi da jami'an tsaro da masu aiki tare da munan sannan kuma kayi tuya kamanta da albasa barakatuh. sa albasan nan wa dole masu nijela kamar waɗanda Ah, wallahi gargadi ba ai ai na shafa kaga da da- da masu da masu gidan ruwa waɗanda ga sa- ga turo maka ruwa kana wanka kana hitowa Da- da- Kamfan- kamfanin daraktan gidan daraktan ruwa kamfanin wuta da na da wuta daraktan kamfanin ruwa to wala ka Yawa.
kai muna jinjina musu
don ka gaisa na wuta ba gaisa na ruwa ba suna yanke ba ruwa ka rasa na Eh, wanka kwarai ku.
da Don na ma- da na zuwa sallar asuba ni ina ganin ruwan ma sai sai na kai sai na sai na sai na sai na je kamfanin ruwa To lalle.
ruwan na gidan nan sai tsakan dare suke zuwa lelelele kuma shikenan sai to gobe kuma shi da yasa dare in Ah, kuma to in baka kai gaisuwa ba al'amarin ƙara lalacewa na zo gaba ɗaya zaka buɗe ka rasa ruwa mu ga ka rasa- ka rasa da arwalla da wanka wanda zaka hitowa ka zo kai emission na tuna da wani gari Allah ya ji kansar gafara a hannun bakwai Eh.
yana wajen kokowa sai aka dan gyari mai wuta Asha.
sai ce lani jele kupele To.
aka ce to ko an dace mai wuta Eh.
sai aka sa aka mai da mai Aka maida sai ce mai.
yawa Eh.
lani jele kuran fas eh akwai ba da wuta
kasan da ɗan jarida na da mawaƙi da maroƙi abin tsoro na gaskiya abin tsoro na saboda suna mu'amala da mutane daban-daban na'am kuma suna karatun duniya Haka.
shi yasa idan suna bayani idan kana sauraron su kana iya cinta wasu abubuwa da zaka amfanuwa da su na'am to da kuma yan uwa da suke turo sako na musamman Kwarai, akwai akwai waɗanda sako.
wasu mun san da saboda sun san abin yayawa ba sa turowa Suna, akwai wasu kuma za su turo sako ko ta ko su kira ko abin da haka dai muna musu dukkan su fata na alkhairi haka To, za mu shiga cikin maudu'in mu gadangadan da izinin Allah.
Na'am.
Muna fatan Allah shi mana jagoranci.
amin To, maudu'in mu yau yau ne za a shiga duk abin da aka fara da shi shimfiɗa ce. Shine shin wai ita siyasa tana da nau'i nawa nawa. Nau'i nawa nawa gare ta.
ita siyasa Ita siyasa kanta.
na'am Ma- eh, masu- Masana sun yi ma siyasa nau'i nau'i alaji yana da yawa.
na'am Amma abin da nake so za mu ɗauki mafi muhimmanci mu sa su cikin wannan karatu.
na'am in Allah ya ba mu iko mun samu guda 30 ba matsala Mhm.
in mun samu guda 40 ba matsala ko Na'am.
45 ba matsala ina nan dai ina lissafi Mhm.
amma za mu yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya na'am kuma ba da wani muke ba saboda in mun ce siyasa muna faɗa ba Ah, wai ta ta- shahi jagorancin ƙasa ba ko ministar ko ma'aikata Mm-mm. hatta da mutum cikin gidansa da ma'aikatarsa kamfanin su da ke zama yana da siyasar da ke tafiyar da kwarai ayyukan shi kai hatta akwai siyasar da ba ta shahi ko ba ta shahi ka kai ta kaɗai shahi kai kadai yadda kake tafiyar da rayuwarka ina fatan yan uwa su fahimci wannan dinki na'am to yanzu sai mu shigo alaji nau'uka na siyasa na'am nau'in da za mu shiga na siyasa shine abin da ake kira a siyasa na'am ad-dakhiliya da a siyasa na'am al-kharijiyya Mhm.
da yawa daga cikin mutane idan aka zo ana bayanin siyasa ta cikin gida na'am da siyasa ta waje na'am sai ka iske suna manta cewa addinin musulunci ya yi bayanin siyasa ta cikin gida addinin musulunci ya yi bayanin siyasa na'am ta waje Mhm.
amma waɗansu daga cikin ɗaliban ilimi sai su ce wanga abu ƙirƙiro shi na aka yi Mm-mm. nassoshi suna bayani yadda za a tsara siyasa cikin gida da siyasa ta waje na so shi na na alƙur'ani.
alƙur'ani da gaske kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam da ya rayu ai ya kafa daula na'am a madina Mhm.
akwai siyasa ta cikin gida akwai siyasa ta waje na'am to amma saboda wani lokacin muna karantar nasoshi ba tare da muna kokarin fahimtar ya za mu rayu da su ba a yanzu na'am to sai ka iske mutum ya an ce siyasa cikin gida sai ce wanga aiki ne wanda turawa suka kawo shi siyasa ta kasar waje sai ce maka aiki ne wanda turawa suka kawo shi wa ya gaya maka ba tura suka kawo ba turawa suka kawo shi ba saboda kullum ana tuhumin musulunci da waɗansu abubuwa masu hatsari waɗanda ya kamata mu fahimce su kamar na farko ana cewa musulunci addini ne wanda kamar yana da tawaya tare da shi Yana- Qur'ani yana- kamar yana- akwai abubuwan da ya mance da su Ah.
eh Na.
tunda wanda yake ganin musulunci babu siyasa cikin gida cikin musulunci Mhm.
babu ta waje musulunci bai yi bayanin Babu cikin pollution al'umma.
ba Mhm.
imamai yanayi Mhm.
kaga wannan mutumin yana nuna cewa kamar wani abu ne wanda ma Qur'ani ya mance da shi ka fahimci Na.
ni? to Na kaga fahimce wannan ka.
matsala ta mai girma Mhm.
ka gane ko alhali ko Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum daga yau na cika muku addini ba wani abu wanda zai zo daga ranar da wannan ayatu sabaka har duniya ta tashi a ce Qur'ani bai magana kashi ba a yi shi ba sai dai wanda ya fahimce shi ya fahimce shi wanda bai fahimce shi ba bai fahimce shi ba yana da kyau mu fahimci wannan na biyu ana tuhuma addinin musulunci ka fahimce ni da musulmai da cewa su mutane ne wato waɗanda suke addinin musulunci addinin jahilci ne na'am
kalima ta farko da ta sauka cikin Qur'ani shine iqra kai karatu shi yasa al'umma ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam sunanta ummatu iqra kai karatu bai ce ka karanta qur'ani kadai ba mm Yace dai i kai karatu domin da karatu ne al'umma take samun yanci ga dukkan al'ummomi na duniya wanda bai yi karatun addini ba zai jan jakin jahilai waɗanda suka sa rigan malamta zai jan jakin malamai waɗanda ba su da imani waɗanda suke son duniya da iliminsu wato za- za- za su mai da shi jaki su haushi na'am su mai da shi bawa sakari wanda bai san ciwon kansa ba mhm.
ina fata ana fahimta ta
Ya kuma mi son. Eso es lo que yake na kawo da son.
talatin da biyar agogon ɗakin magana na talabijin duniya a yanzu da haka masu kalmar da sauraron mu mun ce muna neman gafara da afuwa sakamakon na'urori yadda suka zo da tangarɗa duk da mun ɗauko shirin tare da imamu wanda za mu tattauna ita kanta siyasar nau'o'inta daban-daban kuma ya fara bayanai nau'in siyasa ba a'a sai siyasa wadda da ake ji a jefa ƙuri'a ka zama shugaba ba akwai siyasa ta cikin gida akwai siyasa wadda take takaci ta kankama wadda nassi ya yi maganganu a kai daban-daban ƙwarai da gaske.
alga ta malam mu ji tun tun To.
na'urorin ba su sakin halin su ba to Allah ya kyauta na'ura ku ci ku ji ki ji tsoron Allah yawwa tun da wata magana da ake ta Allah ce.
yawwa Yawwa.
na'ura ki ji tsoron Allah ba sai Yawwa.
ba sai in za a abin nan ba Yawwa, sannan ta yi.
Eh, eh, ba ki Amma kyauta ana ba.
magana Allah, Eh, na'ura ya ta kamata ɗauke.
ki ji tsoron Allah Ha, yawwa alga ta malam To.
na'am eh alaji kaga wani kamar daga cikin ɗalibai sai ka iske suna ganin kamar musulunci bai magana siyasa ta cikin gida ba ta waje wani abu na wanda sabo ne aka kawo shi babu shi a cikin addinin musulunci alhali idan muka duba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kafa daula a madina na'am akwai yadda ya tafiyar da garin madina akwai kuma yadda ya tattauna Mm, ko ya yi mu'amala da kafirai na'am da ma musulmin da suke wajen madina kenan ashe akwai siyasa cikin gida a musulunci akwai ta waje amma waɗansu saboda ba su hankalta mu nasoshin da kyau ba, sun san nasoshin amma yadda za a tafiyar da su wani bai san nasoshin ba wani kuma ya sani amma bai san yadda ake sarrafa fahimtar nasoshin ba na'am to yana daga cikin matsalar da musulmi suke fama da ita an ka ce siyasa kashin ta cikin gida sai ce kai wannan duk shirme ne Duk babu shirme cikin ne, addinin babu musulunci shi.
to kaga wannan hatsari ne kuma akwai shi shi eh kwarai ku to kaga musulmi sun shiga cikin matsala sannan su kuma su turawa Na'am.
sai su danganta duk wani abu mai illa zuwa ga musulunci kaga ittihamul islam bil qusur na'am tuhumar musulunci addini wanda bai dace da zamanin yanzu ba wanda da yawan yan boko mu da sun ka karatun boko sai suka sa tsammanin wannan abin bai da alaka da musulunci na'am alhali su ko turawa na musulunci na suka sace da kasar spain sun ka gina kasashen su da shi na'am hatta da kasar america daga spain suka sace ilimin da suka je suka yi amfani da shi to eh christophe colomb a 1492 daga ina ya tashi lokacin na ilimin geography na duniya ga hannun washe ke Ga musulmi.
ga musulmi duk da ke sun ce akwai wanda ya riga shi zuwa wurin amma shi bai sa tarihi ba dan kasar misra Na'am.
amma dai waye sa tarihin kuma shi christophe colomb daga ina yake kuma da geography ta waye amfani kuma wannan lokaci a ina geography take sannan a Espany wace langa ce an ka karantar da turawa da ita langa scientific larabci ne wace langa ce an kai mulki da ita langa scient- eh, langa official larabci ne ta hi cikin gidan shugaban kasan musulmi a yanzu nake magana da kai Na ne a ƙas- ciki, na ne.
spain spain espany a andalusi inda kasarul hamra za ka zo ka iske su cikin shug- gidan shugaban ƙasar amurka wanda na na musulmi na Na na wancan musulmi.
lokaci Mm, mm.
har yanzu yana nan mi ke cikin shi la ghaliba illallah la ghaliba illallah la ghaliba Cikin- illallah cikin gidan cikin nan.
gidan wanda duk gaso shi ta yi in bai samu ba shi to shi iske ni
eh eh yayi magana ce ta ilimi
alga ta To.
malam na'am siyasa cikin gidan ta kasar ta waje Mm.
tohamin musulunci da musulmai Na'am.
da jahilci kaga wannan matsala ce alhali musulmai su suka karantar da duniya da turai ka fahimta Na'am.
sannan tohamar musulunci da bai dace da kowane zamani da kowane lokaci ba, ko qur'ani ya mance da su abubuwa ya nuna wannan mutumin bai fahimci musulunci ba tun da yanzu musulmi yanzu musulmi za a ce mishi to an yi zancen pollution yanzu imamar yanayi ina take cikin qur'ani
can limama limama ya ne limama ne kaga wanda zai ce a to ai qur'ani bai limama ne ba wanda zamani ne ya zo da ita eh zamani ne zai ta wa ya ga maka Allah ya ce wala tufsidu fil ard ga ku yi banna bisa doron ƙasa ashe haifar da abin da zai dimama yanayi duniya ba ta zamanuwa qur'ani ya magana kan shi kai ne baka fahimta ba
karatun ne na jiyar da aka Eh, fahimtar ce.
ko kuma rashin fahimta ka gani ko na'am ko kuma yanzu a zo a ce maka a'a addinin musulunci addinin jahilci ne to in shi bature yana da ilimi na farko ya san ƙarya ta yi ma musulunci tunda musulmi sun ka karantar da su shekara 850 can a baya can baya ya san ƙarya ta yi ma musulunci Mm.
abu na biyu in shi bature misali shi ba musulmi ba ne in shi bature lokacin da za a ɗaura auren oshi da uban shi ba a karanta ƙwar'ani ba fatiha ɗan gaba da fatiha na Na'am.
in ɗan daudin turai na ya ga karuwar turai sun kai kwanciye su koko karuwanci aka yi aka haife shi koko coci aka zo aka ɗaura aure kai ɗan afirka musulmi wanda kafin a ɗaura auren mahaifiyarka sai da an ka karanta alƙur'ani kaka zakuwa ka ce mallamai jahilai na armin oka shi tashi aiki a to in waɗanda suka rama armin oka jahilina kenan armin oka ya tashi aiki na'am kai tunda kai ka ce malamai jahilai shi bature ba mu ilitire malamai kaza kaza kaza abin da ya faɗi eh dai shi kahiri ya yi daidai shi ba darba uwan Ya- armin ya- oka da ya- ya- fatiha ya- ya- ba faɗa.
ba ai salatin annabi ba Mhm.
to kai kai da an ka darma armin oka da qur'ani kuma ka ce wanda sun kai wannan abu jahilai na kenan armin oka ya tashi aiki koko yanzu tuhumar musulmi da cewa su mutane ne masu sha'awa mace hudu kaza kaza kaza kaza to mace hudu kuma ga kuma ga bincin ba na na fahimci to kalaga amma a turai kana iya meters 100
amma amma baka yin mace hudu baka iya mace a ka'idanci mace guda ta amma kana iya karuwa 100
amma nan in kai hudu a a dibu kamar zalama zalama ce to sannan kuma bari ka ji wata To.
turai kato na armin kato kai ka yarda arma ma armi da kato a ba ta yi mace tana auren mace yanzu wanne ne dabba daga cikinmu wanda ya auri mace hudu shi na adda shawa addabba ko wanda kato ya armi kato mace ta auri mace ko ko inda mace ta je an ka daura mata aure da kare ko ko inda an ka kirkiro rubu an ka ce shi zamna da dan adam matsayin rayuwa tunda yanzu sun yi rubu a an yi an yi wannan mace na an ka yi mace an yi an an yi namiji.
namiji Eh.
kuma yanzu banda robo din an yi al'auran ma in An yi- mutum bai so an yi sai su.
robo yanzu matan da sun Kaushu.
kawaye wa kaushu a'a yanzu wanda aka ma buran shi ga kurin sun kai shine ai, wadda take aiki da eh kanta to yanzu sai mace ta zo don ta waye Dubai ko kasashen turawa ta siyo al'auran namiji ta 2015 2016 2017 2018 duk an kai sabuwa sai ta siyo su da cikin almuwar a yau maka robo a ce wai mace ta wadda tana da kwakwalwa cikin kanta duk magana wai saboda mata suna samu maza bakin ciki da stress to yanzu an yi musu wadda na'ura a cikin kanta duk magana da ka kwaɗi sai ta zaɓi mai daɗi ta yi maka ta yi maka sannan tana abinci yanzu sun yi wadda tana abinci sannan ba ta jinin haila ba ta jinin biki kawai dai ai ta yi sannan kuma ba ta ɓata ma da rai ai ta yi kawai komi kake so daidai na to yanzu saboda Allah in ba da baturi ya ɗauki ɗan Afirka da musulmi sakare ba da mutanen ƙasashen larabawa alaji a kawo maka na'ura ka yi bada shan taga kuran ka tuɓe ka rungumi na'ura idan robo karta memuwar ta yi deprogrammi ya lungume ka yi maka irin wata matsa sai lahira Allah ya laga ta a ba tsaya dai to ai to homu mu ce akai dole mu kare kanmu ko ko in kuran yayi mas kana ru- kana rungume da na'ura alaji ta yi mas sai kai tazarce zuwa jahannama mace ta siyo kuran ta yi branche ta rungumi kuran alaji yanzu wanga shi na muna aka ce ma muna da shawa yanzu wanga wanda a dauke da wanga abu wai wata wanda je daga cikin avantage kinta ba ta cin tuwo ba ta shan hura ba ta kaza ba kun ba ta ba ta ba ta aza wata lalura ba ta ana maka wata lalura Wai ta sannan wani sannan kuɗi ko kuma sadaki wani guda abu.
na aka biya shikenan ba a sake wani sadaki nasara na kadar mauna aure yanzu mu muna adda shawa alaji ka tai ka rungumi bala'i mace ta dauko na'ura ta bature ta yi barashe ga kuran ta dauki al'auran namiji ta sa to in ta explosive ha tunda kowa san kuran na explosive shi kenan an huta to ai hattara jama'a ya kamata mu san abin da muke yi to alaji Mu- mu sai- kai mu sai- siyasa.
sai mu zo cikin siyasa mu siyasa ta cikin gida da ta waje musulunci yayi bayanin ta amma ya musulunci ya bayanin ta saboda na san wani zai kalubalance ni in yaji ga magana No.
a'a siyasa ta cikin gida musulunci ya azaba ta ka'idodi guda biyu na farko musulunci ya ce in dai ana son a haɗu kan siyasa shine a tsaya bisa ga musulunci Na'am.
da yan uwantaka ta addinin musulunci babu abin da zai sa mutane su zamana lahiya sai sun so juna don Allah na'am an fahimce ni Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu na'am ku yi riko da hablillah igiya ta Allah na ana nufin alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am wala tafarraqu ka kurarraba ma'ana kada duniya ta zamanto ita ce sanadiyar rabuwarku sabanin ra'ayinku ya zamanto saboda sabani ne na addini kenan ya zamanto akwai aqida ingantatta babu shirka na'am sannan addinin musulunci an fahimce ni siyasa ta eh, ta cikin gida muke zance sai an samu haɗin kai na biyu a shirya ma yadda za a kare dakon makiyi
ta cikin ta gida cikin gida Allah ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa na'am wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa ku yi musu tattali na'am abinda kuka samu da iko na karfi domin in ba ku iya kare kanku wato ba za ku iya kare siyasa ko ta cikin gida ba ta cikin gida ta cikin gida na'am an gane ko Mhm.
to wannan shine abin da musulunci yayi bayani game da kiyaye eh afwan wanga muna magana eh, siyasa ce ta wato ta- ta waje nake son cewa Mhm.
saboda Ta waje.
idan ta waje Mhm.
domin mi domin samun haɗin kai shi zai iya sa har mu samu alaka da waɗansu da mutanen waje madalla Na'am.
samun muna da ƙarfi shi ke sa a ɗauke mu ƙasar da ba za a iya yi muna eh, eh, yadda an kaga dama ba Mm, ai muna wata barazana to sannan musulunci sai ce to mu kulla alƙawali ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla alƙawali da Ya kafirai yi.
fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum duk abinda sun kai muku na alƙawali kun kai kulkul in sun cika muku alƙawali ku cika musu alƙawali in dai an yi alƙawari yawa sannan Allah ce kada ku yi sake ku yi sabanin da zai ruguza ku wa atiu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru na'am ka ai sabanin da zai ruguza kasa a'a ai kallon entry general ba individual ba wanga duk Okay.
ayu a yo yana kallon entry individual kullun cikin bala'i muke in dai wata jaha za a fifita akan wata Ko- ko kabila ko wani yare ko wata minister Ko wani ai, mutum.
ko wani mutum shikenan babu kasa a a ƙasa haka ma eh kasa za a kallo matukan ba a kalli jama'a ba lamari ya baci
na'am wanga siyasa ta kasar waje Na- musulunci yake cewa in kun kulla alkawali da ɗinsu mutane to ba ku taɓa wanda yake da alkawali da su
To- illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun Na'am.
aw ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum Allah ya hana ku kai hari ga mutanen da kuke da alkawali da su da waɗanda suka kulla Alkawali alkawali da su.
da su sannan kuma da wanda ya gudu daga cikin ku ya muku banna ya tayi can cikin su ya zamana ku bar shi
tsarin musulunci tsarin musulunci kenan
na'am musulunci ya zancen waɗanda sun ka yaƙe ku kuma da musu martani wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum waɗanda duk shin fitake ta siyasa ta kasar washe na'am to duk ina musulmi suka bar waɗannan ayoyi duk ina muka kai su sannan Bayan akwai eh, su.
bayan akwai su kuma an ce muku makamman ku ko wajen yaƙi ko wajen yaƙi an ka ce manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi tattalin makamman shi ba wa cikin gida ba wa idza kunta fihim fa aqimta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum ku riki makamman ku to ina A- a- a- ba na yanzu to shi bane.
yasa wani masani yake cewa na'am wani masani ana kiransa Muhammad Abda Mhm.
dan kasar eh, Misra ne Na'am.
Eh, duk da yake suna cewa asalin shi dan kasar Afghanistan ne yana da wasu turaruka tun da dai eh, ka san malami ba a raba shi da kuskure amma ya faɗi wata magana yake cewa bai taɓa ganin abin mamaki ba irin addinin musulunci da kiristanci na'am ya ce addinin musulunci Allah ya ce ku yi tattalin ƙarfi wa a iddu lahum mastata'tum min quwwa ku yi musu tattalin duk abin da kun ka samu na ƙarfi na'am har manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam cikin hadithi na Uqba bin Amir ya cikin sahih Muslim yake cewa ala innal quwwa ar-ramyu abinda ababban karfi shine ar-ramyu jifa abinda za a jefa babban karfi ba yana nufin shi kadai bane domin nan Na'am.
fassara ana nufin at-tafs- at-tafsir bi- bima yadkhulu tahta yandarju tahta al-laf malamai suke kiran shi na'am halbi shine karfi to wani sai sa tsammanin a yana nufin kibiya wa ga maka kibiya
kayan halin duk abin da za a halba yau mu yasa ƙasa amerika da rasha suka fi ƙarfin ƙasashen duniya da turai makami gare su mai ligizami makami gare su mai cin kilo dubu kaza za a halba shi ya tafiya mai tsawo malamai suka ce to wannan yana nuna mu'ujiza ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam makamin da za a halba lokaci tsawo da tsawo sai a hallaka ku lokaci guda za manzo yayi magana irin sannan wannan.
fahimtar nassin qur'ani zai samu fahimci wani abu yanzu misali a zan baku wani misali na'am Qur'ani ya ce Allah yana yabon wanda sun kata yaki su yi sahu inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Na'am.
Allah yana son waɗanda suka ta yaki za su yi sahu su matsi tu matsi to Ka- a yanzu samu- wannan fahimtar nassi ne a'a a lokacin da aka yaki da takobi sai ku zo ku yi sahu ai gaba da gaba
na'am amma a yanzu wannan tsarin ba a cewa bai da kyau sai in ta kama inda yake da amfani a yanzu akwai inda bai da amfani inda in kuka yi sau sai a rubuje ku e yanzu alhaji zamanin makami kun ka zo wuri guda an ka halba duzu set Mm.
ko roket ba sai ta muku zama guda ba shikenan a'a yanzu ai yakin ya Rarrabuwa.
koma in soja nawa ne rarraba bataliyoyi ake yi ku- ita kanta bataliya a rarraba ta saboda makamin in ya hwada zai ci mutum ɗai ko biyu saura suna can ana aiki da su a bayan ku zo ka ɗauke- ka ɗungume wuri guda ai bakami guda za a tura shi hallaka ku to kaga abinda musulunci yayi bayani game da za a tafiyar da siyasoshi nawa shi.
nawa shi mu haɗa kan mu dabor don mu zamanto ƙasar da za mu iya tattaunawa da wani Ehe.
mu kulla alƙawari da ƙasar da za mu kulla alƙawari da Ma'ana har muna- wadda- Mhm.
wadda ta kawo muna hari mu maida mata martani wadda ba ta yaƙe mu ba kuma ba ta tare da maƙiyanmu sai mu tsaya tsaka tsakiya in yana yiwa mu kullar jiniya da su mu kullar jiniya da saboda zai ƙara mu da ƙarfi a daular muhayida ake kiran su duk ina muka kai irin waɗannan abubuwa duk ina muka kai waɗannan duk akwai su Ga kuma su nan kuma ana ta malama hita ce ayoyin Qur'ani na kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam da yazo Madina ya zarna da munafikai Sosai.
da kafirai Sosai.
Yahuda sun zamana Sosai.
amma da yazo sai ya rubuta wasiqatul ahad takarda ta alkawali tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba farkon abin da aka rubuta a cikin ta almuslimuna ummatun min dunin nas Mm.
su musulmi wata al'umma ce da ta bambanta da sauran al'ummomi ta fuskar aqida ta da ɗabi'o'inta na'am to ina tamu identification ta kasancewa mu musulmi a yanzu da muke nan muna narkewa muna shiga karkashin waɗansu kafirai ina na'am ta mu identification take Mhm.
ina ta mu identification take na'am kaga ba mu- ba- ba- ba- abin gaba da ya zama da yahuda ba musulmi bane to waɗanda ke cewa a dole sai an kori duk kafirin da ke cikin kasashen mu a'a wani kafiri ne ya za mu zama da shi mu ya kawo shi muna iya tsaro da shi ya kawo muna wani aiki ne na likitanci ko da abu ko koya ne za mu rayuwa kaga irin waɗanda abubuwa in ba mu koma mu musuluncin ba muka ɗauko shi muka karanta shi tun zamanin shi za mu zauna cikin matsaloli masu yawa ana an- an- alaga ta malam ina fahimta dai tafiya in dai tafiya ce inda duk babu tsari na musulunci ciki akwai hadari dole yau duniya ba ai bari mu shigo cikin siyasoshin ina To, mu son shi- sai mu mu shiga shiga- cikin siyasoshin mu shiga ciki.
sai mu zo cikin siyasa ta cikin gida ta ciki ka sa akwai minista cikin gida ko to Akwai.
wa ya gaya ma mutane musulunci bai da siyasa cikin gida musulunci shi adda siyasa cikin gida wadda ta hita kowace duk duniya na'am amma ina dalili ba mu abubuwa guda shidda su ne siyasa ta cikin gida menene na farko hifzuddin a kiyaye addini na'am musulmi kake wanga arni na addini Shi shi kenan yake saboda yi.
ka san akwai wani abu wanda mutane musu kamanta Addinai in an daban-daban.
ce addini wani sai sa tsammanin kullum an ka ce addini addinin musulunci a a- addini in ma an ka ce addini ko cikin qur'ani akwai lokacin da kafirci ake nufi na'am
wani zai ce to kaji wata sabuwa Ta- wata sabuwa gwanin rawa ya faɗo Ko ba haka ba?
mu- ba mu cikakken bayani annabi yusuf Eh.
da ya kama dan uwansa ya masa wata yar dubara wanda ya sa aka sanya kaya cikin shi Na- na'am Allah ce kadhalika kidna li yusuf sai Allah ce ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik illa an yasha Allah ba zai iya kama dan uwan shi ba cikin shari'ar sarki da mulkin sarki da addinin sa shi kuwa wannan sarkin ba musulmi bane To, kaga wannan ne sun ka nuna cewa ashe annabi yusuf ya aiki karkashin gwamnati wanda ba ta musulunci haka sannan kuma wani wani dan rigima da haina ya cewa kai shi gaba ya da ita ba To.
to bari mu kara mai ƙara قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد sace lakum dinukum waliya din mai har da qur'ani bari in koya maka wani abu in ka ce wala antum abiduna ma abudu sai ka sa wala ana abidun ma abatum sai ka sa wala antum abidun ma abudu shikenan ka gane akwai tsakiyar wala antum abiduna ma abudu wala ana abidun ma abatum saboda riki- suru ga rikitan mallami ta kai rikitatta da ka ce qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sai ka ce wala antum abiduna ma a'budu to yanzu tsakiyar ba shi zai zo ba wala ana abidun ma abattum sai wala antum abidu ma a'budu sai ka ce kum dinukum wala dini sai ka rukui ko ba karan gudi to lakum dinukum addinin kuna gare ku mutanen makka wannan lokaci maguzawa ne arna ne Na- shi yasa to homa wani gari ka ce a ai su arna ne asalin su ba musulmi bane to makka ma asalin ta arnanci ne don gumaka ne akwai kewaye da makka da cikin ka'aba ni za ka Na- ci da haka wannan ba wani zance na bar da ka ce a'a su wani arna ne asalin su to makka ma lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo- ya zo Su ma- kafital ce ta arnanci Arnanci.
don gumaka Waɗanda suka kowa ma arnanci a gumaka lokacin.
suka bauta ma bauta ma gumaka ne ba arnanci bane arnanci ne mu baka mu lahiya lokacin da musulmi suka samu matsala a makka ina manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tura su ya tura su ƙasar habasha eritrea da ethiopia Mm, kwarai.
ashe african su ne mutane na farko ba muna tunkawo da kasance ma afirka ba su an na Na farko.
farkon waɗanda sun ka ba addinin musulunci kariya Gudunmuwa.
a ƙasar najjashi kwarai makka Su ne lokacin na nan- farko.
wannan makka lokacin nan ba a yarda da addinin musulunci ba ni za ka ce ni za ka ce haka na zakwa ka ce afirka eh, eh, baki yoshe shiga musulunci Yeah.
kaza kaza kaza kaza in ka tai garin agadas wani gari da aka ce ma agadas Mm.
ko ba haka nan Haka bane ne.
za ka iske ana yin wani rubutu da yawan matasa a faɗa musu in ba su sani ba kwarai za ka ga bakin gidaje ana rubuta 101 Mm.
ko ba ka ga Haka.
sai a ce adon agadas wa ya gaya maka ado ne wannan n tana nufin n zeron nan tana nufin sink n kin nan tana nufin n san sinkanta n hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 151 musulunci ya shiga garin agadas kwarai rike tarihin musulunci da ina aka sun kai mutane ba su gane yi ba.
su fahimta ba karantar da su wala gata malami Ah!
matasa a matasa Eh, eh, matasa.
don Su su rike rike da da kyau.
wannan to na'am plastomo zan kara da wani abu plastomo ana na ana cewa plastomo shugaban kasa ya zo a yi wani abu wanda bai ba sa da plastomo ba wata tanan eh Bayan tarihi kasar Nijar bayan wancan da take can daji ci wanda a cikin dajin mi an dalili Na.
gari ne a akwai tsakanin Nijar da Libi Kwarai.
Libya tana buƙatar tsaro babu ruwa iyakokinta Plasto, mm.
sai ta ɗauko wannan tumo ɗin ta nemi kunci ya bata na'am ya ce to zai ba su amma ba nasu bane suka suka ka kamfani kinsu amma dan kan generation wadda za ta zo nouvelle generation ta manta sai ya yi wurin da ake tunawa inda ba shugaban kasa zai iya yin fareti an ka samu plus tomo saboda yan Niger su san akwai wani yanki gare su cinan shi tomo Libya tana aron shi wanda kuma arziki ne mai dimbin arzikin zinariya da mai yana daga cikin reserve na petrol na duniya
kenan kenan dan dan matasa su gane wata ya class to shi yasa mutane.
ya plus tomo don kan mamu mance wata rana Libya ta ce ta can wancan wuri yan plus Nijar mutum nawa ya Kwarai.
san wa- wasan yi tuno ya san da wannan Eh, Allah ya da yawa kyauta ba su sani.
to alaji musamman matasa siyasa ta cikin gida ta cikin gida musulunci ce a kiyaye addini Mm.
ba a ce ba addinin kowa gaskiya ne amma mu musulmi ne mu yi respectin addinin wani in yana son mu tattauna da shi ya nuna muna addinin mu ba gaskiya bane mu nuna mai nashi ba gaskiya bane kowa ya kawo sai a zo dalilai a zamna sai a yi hiwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tattauna da kiristoci da sun ka taso da ƙasar yaman wafd na jirana sun ka zo har madina an ka tattauna da su dan mallamai sun zo sun zamna da waɗanda ba musulmi ba a tattauna Ba a ba laifi juna bane.
hujja ba yau aka saba ba amma samu da dai sharuɗa da mafita, samu ƙa'idodi mafita.
waɗanda musulunci ya shimfiɗa a zai samu manzo sallallahu alaihi wa sallam ya rayu tare da yahudawa a madina ya tattauna da su ba yau ne aka saba a zamana da yahudawa a tattauna da su a basu dalilai amma bisa ga dokoki ba don neman abin duniya ba haka ne musulunci shin fida kiyaye ma kowa addini shi kakka taba addinin wani amma ka nuna mishi shi yana akan kuskure shi ma zai ce ma kai akan kuskure kake to amma ba da dalilai in ba a kiyaye ma wani addinin shi ba ƙasa ba ta zama lafiya bai yiwa ka zagi qur'ani na ka zabi ka zagi annabi na sannan mu zauna da kai lafiya A, ba ta kuma duk musulmi bai zama musulmi sai ya yarda da annabi isa annabi musa annabawan allah ne na'am in ka ce annabi musa ba annabi allah bane ka yarda musulunci dukkan su sai ka yarda annabawan allah gaba daya آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله haka sai ka yi imani da annabawan Haka.
Allah siyasa ta cikin gida tunda muna da addinai daban-daban sai mu mutunta addinin kowa mu nuna amma namu ne gaskiya kuma ga dalilan mu domin muna yin wa'azi muna yin da'awa na'am na biyu cikin siyasa ta gida bayan haka hifzun nafs a kula da kiyaye rayukan mutane rayukan mutane rayukan mutane domin matuƙa siyasar cikin gida.
cikin gida Na'am.
Ah, to ministan cikin gida bai kula da tsaro ba to ina kuma ministan cikin gida ministan cikin gida bai kula da addinai ba ina ministan cikin gida tunda addini shine abin da dan adam ga iya bada dukiyar shi da rayuwar shi da kan shi da matan shi da ƴaƴan shi gaba ɗaya su mutu cikin shi abin da ya imani da shi na'am to sannan in ba a kiyaye rayuka ba ya za a yi kasashe su ci gaba ya za a yi a samu siyasa cikin gida ba a kiyaye rayuka ba kowa ga dama shi kashe dan wata jiha ko shi kashe dan wata kabila ko mai magana da wani yare ina kasa take
ma'ana si- siyasa cikin gida cikin gida ah, Na- to yo mu da zama kashe muke Mu- kenan mutum ya kashe kanshi da kai eh shi yasa musulunci yace wanda ya taba addini in ka shiga addinin musulunci ka hitama kashe ka za a yi in A kana tsarin musulunci.
eh ka zamana cikin addinin da kake so hadisi ne cikin sahih al-bukhari Ka zaɓa na ka ibn shiga.
abbas Mm.
yana cikin sahih al-bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man baddala dinahu faqtuluhu Mm.
duk wanda ya canza addinin sa ma'ana ya canza daga addinin musulunci ce ko kashe shi wani zai ce to ai wannan hukunci yayi tsanani a'a ba tsanani bane saboda akwai masu sun su bata addinin musulunci su shiga su hita Allah ya ba da labarin su cikin alkur'ani wa qalat ta'ifatun min ahli alkitab aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un Allah ce wa qalat ta'ifatun min ahli alkitab wata jama'a daga ahli alkitab ta ce aminu billazi unzila ala alladhina amanu ku yi imani da abinda an kaso kamar masu imani wajhan nahari in za mu fassara gundari sai mu ce huska yini amma suna nufin farko saboda huska ita ce farko Mm.
wakfuru akhirahu abinda zai fassara maka da ba huska kullu ba karshe tunda cin akhirahu sun kace Mhm.
ba su ce duburahu ba ko kafirce akhirahu karshen yini da Allahum yarji'un dan saboda tana yiwa daga cikin musulmi su su dawo ashe akwai wanda zai shiga cikin addinin musulunci ya ce na musulunta sai ya shiga ya zauna shekara 1 2 3 4 5 Sai 10 zari.
sai zari sai ce ai na shiga na na gane ƙarya ce sai Allah ya ce to ya hana wannan ya hana ya hana in ka shiga ka shiga ka shiga in ba ka shiga kuma kai zaman ka manti Ba- dole ba dole.
zabar ba sun kace manti do- manti dole ne Ah, ba dole ai okay na biyu a kiyaye rayuka Na.
matuka ana wasa da rayukan mutane babu ƙasa na'am dole na wanda ya kashe a kashe shi ya ayyuhal tsarin ladina musulunci.
amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl sai dai in ya bada diya in ƴan uwanshi suna son diya ko ko ƴan uwanshi sun ce sun yahi in sun yayi in sun yahi hifzud din hifzun nafs na'am sannan sai hifzul mal a kiyaye du- dukiyoyin mutane dukiyoyi.
dukiya ita ce ke tafiyar da mutane Allah ya ba ta ka'ida wanda duk wani mai tunani na ekonomi na duniya bai kai musulmi ba saboda kasa ana cewa musulunci bai zancen ekonomi ba wai ga maka Allah ce wal- wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama kakku ba wawaye waɗanda an ka bar musu dukiya marayu kenan wannan dukiyar in an ka bar ta ga hannun marayu wanda bai bai san ciwon kanshi ba ko babban mutum ma ya girma amma bai san ciwon kanshi ba in an ka ba shi dukiyar Allah ce kaf ku ba su dukiya allati ja'ala Allahu lakum qiyaman ko qiyaman a qira'ata Imam Nafi' Mm.
dukiyar da Allah sanya ita ce kashin bayan gudanar da mu'amala ta duniya yau zaka je China kai ba musu- kai musulmi ne shi ko dan China ba musulmi bane Mhm.
gumki yake buta ma ko ya ce babu Allah Mhm.
kai kai Bai ma baki damu shi ba.
fari Mhm.
ko ba ka nan bane continent din ku ba guda ba launin ku ba guda ba Maganar addinin ku ba ku, guda ba harshen ku.
gwamnatin ku ba guda ba harshen ku ba guda ba amma in ka bashi kuɗi su ne Allah shi sai ya baka kaya Allah na sanya ma dukiya ita ce sanadiyya kuma Allah ce amwalakum dukiyar marayuta amma Allah ce dukiyar kuta malamai wasu sun ce saboda a'a kamar eh, barin dukiyar al'umma ta tozarta ta ƴaƴan al'umma kamar dukiyar ku ce ta tozarta ko ko saboda tana ga hannun ku ne shi yasa ta an ka kira ta dukiyar ku malamai suka ce a'a saboda dukiya in tana ta- ga hannun waɗansu tana ga kowa
na'am za ka gina kamfani mutane su zo su yi aiki su samu kuɗi su ci da iyalinsu da ita ce za a yin biya da ita ce za a gudanar da mu'amaloli ashe dukiyar ta shafi kowa cikin ta ne za a biyan mai kuɗin mai gidan haya a biya shi ashe wannan dukiyar dubban mutane ne suke amfanuwa da ita daga lokacin da dukiya ta yi muku karamci cikin kabila ko ko ƙasar ko ko jiha ko kun koma bayan waɗansu mutane saboda daidai yadda kake da dukiya daidai yadda ke wadatuwa da mutane daidai yadda baka da kuɗi daidai yadda kake bukatuwa zuwa ga mutane daidai yadda na su maida ka ƙasa shi yasa turawan suka ce su za su yi mana kuɗi saboda sun san ta nan za mu ci gaba da zama bayan su kuɗi to alhaji in matakka yanzu tana da dukiya mai yawa me yasa suke son turawa a ba mata kuɗi su rike in sun ka rike kuɗi yanzu kana yi azar doka waye kai eh mace da gidanta ka aure ta alhaji ka shigo cikin gida Eh.
eh rikici ya tashi in ka sake ta miza ai A'a, me za a yi ko ka san in miji ya saki mata eh wa gabanin gida ita gabari to in shi ita da gida ha in a ka shi sake ta shi gabari ya daga a'a ba ce iya iya sake shi ta eh in ya sake ta to Yawwa.
haka za a yi Eh, shi gabarin gida rama su ta bagaji in ji batuli
alaga ta mala akwai hadari akwai hatsari alji Ba ƙarfi to ba.
ala ayyati hal kiyaye dukiya Na'am.
dukiya musulunci ya faɗi yadda ka'idodinta suke ya de abin nan article zamu ce ko principle da musulunci ya faɗa waɗanda in duk economy ta duniya akan su ta gina ta ginu biyu kwarai ku na'am حسن النظر في اكتساب المال وحسن الن- وحسن النظر في مصرف المال dukiya abinda musulunci ya ce a diba ta ina za a samu ta duk mai Shi kudin duniya musulunci.
duk mai kudin duniya tambayar da bai son a yi mai duniya shine a ina duke shi ta hito
shi kuma Allah ya ce a lahira sai an tambaye ka wannan a'a Eh.
shi ya ce ta husnul ina za a nazari fi samu iktisabil Na, mal ka na.
kalla ta ina za ka taho da ita yawa aiki kai ma'ana tun harko a shi gado Allah ka ya yi ka'ida.
tsaya, aiki ka yi Mhm.
gado ka yi Na'am.
kyauta aka baka Mm.
ya aka ka same ta noma ka yi Wani ko aiki kere kere ka ka yi, yi aikin gwamnati ka yi Ko aikin zinariya kari ka ka yi samu.
ko ko haka na ta hwado maka kana ma'aikacin gwamnati kana da miliyar biyar cikin kwantikin ka biyan ka kuma jikka ɗari biyan na farmuwa sannan kuma kenan ba- kenan miliyar ɗari miliyar biyar Mm.
matsayin biyan kana na shekara dubu dubu ah to shekara dubu to haka shekara dubu to a shi ya shekara dubu shi a aiki na Na- na mamaye su yanzu to ka gani Ba to ɗin su biyan ka ne.
san san mil Mm.
kuma kana da 5 miliyar to in an kai multiplion 500 mil so dubu Mm.
5 miliyar Miliyar.
kenan biyan wata dubu na a gare ka
sannan kuma a- a- gashi tun farko Allah Allah ya yi inkiya to ta inda za ka samu kuɗin wannan- ko dukiya to.
sannan kuma in mutum husnul ya je nazar gaban fi Allah masrafil mal Mm.
a tabbatar da inda za a sanya dukiya inda za a sa ta kuma inda za a sa ta alaji ko dukiyar ka ce ta halatta wani shi da ta to ai shi dukiyar ta ta halatta ya ya shagiya da ita Allah ce ka shagiya Allah ce ka ka ka gina gidan karuwai Allah ce kai zina ko ta halacce kato dan daku ka tahi kai daku ka samu kuɗi ka Kana je ka zuba.
kwana ɗakin karuwa ka kai mata bayan ka yi wahala jininka wanda kake amfani da shi kana matashi marwakon ka sa ka yi amfani da shi don ka yi aure ka samu zuriya mai albarka ka samu wata gona ko wani gida wanda ka saye ka gine sai ka ka kai ma wata cikin ɗaki ka ɗauki kuma jininka mai kyau maliyinka mai kyau kana matashi ka ka kai mata ta zare dukiyar ta zare jininka in ka kai inda baka iya aiki sai ka ce wai a- a buga gida a ce wai ka kasa ka kasa tashi bayan kai baka tuna da babanka ba da mamanka da yan uwarka yanzu ta tsace jinin ta tsace dukiyar a kai musu kwango a kai mutumin gida kuma ya kashi sai a yi kuɗi to- ya- mutum Eh, nawa eh, da- kuɗi da wajen da cikin aka gida yi, eh.
yadda cikin gida da waje mutum Kuɗin nawa yawa.
ya saba da wannan aiki shekara 30 shekara Ya, a da tattaro kullum shi.
karo na amshi kuɗi sai ciwo ya kama shi wanda bai iya ma zuwa gida a tattara a yi kuɗi a kai shi a zo a kai shi saman gadon kara babu magani a rinka ɗebo wa itace da sanyu ana dawa ana kwaikwaya ana bashi in ya tashi to in bai tashi in ba bai sai sai.
tashi ba oho
husnul nazar shi yasa musulunci yace in za a ciyar da dukiya ka ai almubazzaranci domin masu almubazzaranci ko da dukiyar su ta yan oshe dan ne wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura ko da na kai ko da ta kace in kalbi zalunci ka'ida Allah ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama Na'am.
lam yusrifu busu yi banna ba wajen fada dukiya wa lam yaqturu busu tankware hannunsu ba ashe in zaka bayar ka bayar tsaka tsakiya kai gurgudu da kai hali.
gwargwado haka musulunci yace waye yace musulunci bai da dokoki in Allah ya bamu iko ana bayanin economy an islam economy and an islam mu yi bayani yadda musulunci ya bayani kawai ne zo yana muna ƙarya ce musulunci bai bayani dukiya ba to sannan kuma sanya dukiya menene yake faruwa yanzu da yawan mutane su ce ai an gina turai turai ta ginu kasashen turawa da amurka sun ginu da jinin wa an ka gina su bayan an saci mutane an tai an kai su can sun yi noma sun yi sun yi gine-gine ba a biya su ko dala ba bayan da arzikin wane da kasashen laraba da na afirka da ake tsatsa arzikinsu an je an gina an je an gina kasashen turai me amfanin wannan gini da an kai ma turai wani ci gaba da turai ta samu bayan da jinin waɗansu mutane da dukiyar waɗansu mutane da ake na ana gina ta kuma an ka gina ta Ya- ya ya kamata ma a ce Allah ya ce Mm.
ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha Mm.
ash-shaytanu shaytan ya'idukum al-faqra yana muku alƙawalin talauci ma'ana yana tsoratar da ku da talauci in za ku aikin Allah wa ya'murukum bil fahsha amma in umar al-fahsha ne ya umurta ku da abu mai kyau yau in an ka tashi aiki na addini sai ka ji an ce an ba da jikka ɗari sai a ce Allahu akbar eh ana kabbara amma yanzu an ka tashi wani aiki sai ka ji an ce an ba da miliyan guda sai a yi kuwa aikin Allah jikka 100 jikka 50 jikka 30 amma aikin duniya da miliyar ake kashewa ba ina zata- abin da na wani ba Na yanzu fahimta, dibo na fahimta.
musabaka za a yi ta alkur'ani ta kasa premier miliyan guda aka bashi
premi amma ka take dibi brijan kwallo da brijan kokowa a kasa nawa yake ci na'am na'am
brijan brijan Su- kokowa suna da yawa.
brijan kokowa ta kasa sai ya ci 'yan miliyar amma musabaka ta qur'ani wanda ya ci premier kasa ya bashi miliyan guda kenan kaga miliyan guda so dubu su an miliyar guda sai an yi shekara dubu ana musabaka ta qur'ani sannan ta zo daidai da kokowa guda ɗan kokowa ko hankuri ba zagin kuɗi nake yi ba abubuwa ne waɗanda aka yi rabon kura da aka yi wanda bai dace ba
maimakon a a a kat- a kwa- a to kaga ni, kwatanta shi yasa shedan duk inda za a hallaka dukiya Allah ya faɗa duk wani wanda ke son yi ma Allah wayo Allah ce i'lamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad dukiya duniya gaba ɗaya Allah ya rizumin ta yace Gaba ɗaya.
i'lamu ku sani annama alhayatu dunya la'ibun duniya wasa ce yau in kana son ka zama babban mai kuɗi a duniya ka zama babban dan kwallo dan wasa
duniya wasa ce wasa ce yau wasu wasu kai kwa kuɗi duniya ko shugabannin kasashen duniya sun kai ga yan kwallo nan kwallo saboda mi tana bada kuɗi nan na ake ɗauka hankalin mutane kuma su ma'ilmtan turai da masu karantarwa a jami'o'i su ba su kallon tele su yi kallon kwallo duk da shugaban kasa sai in za a final ka zuwa shi gani yadda za a yi dan a ce kasa su ta ci ya sani inda yi mu kuma intellectual na kasashen musulmi da kasashen afirka su ke zuwa su yi zamani su aje aikin kasa su yi kallon kwallo ko su ɗauki jirgi su ta yi can su yi zamani a yi ta gaba gare su ya hallaka miliyoyin al'umma shi don saboda ya kallon balo amma su sun tana suna can suna gina kamfanin su da kiri-kiri laib miliyarorin da ake kashewa cikin wasa Allah ya faɗi su walahun da shagalta kai la'ibin malamai sun kace to aikin yare kenan yanzu manya sun dauka walawun da shagalta ka shagala baka san inda kake ba abubuwan da ke daukan maka da hankali ka shagaltu ga waƙoƙi mawaƙa na duniya yanzu in kana son kai kuɗi sai ka zama waƙin duniya ga matasa nan kaji ba su samun natsuwa Allah ya ce in za a samu natsuwa ayi zikirin Allah allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu alqulub amma sai ka ce ai shi in ba ya saurari Celine Dion ba hankali ne bai kwantawa in ba ya saurari Bob Marley ba an kada mai gangan nan da rigi wai har da ƙarya le prophet da rigi eh le prophet da rigi wai shi Bob Marley shi a prophet na rigi rigi prophet in ba haka ba bai samu nutsuwa kai ka ko ku mutum ce wai in ba ya shagiya ba bai nutsuwa wai matsaloli na sun kai mai yawa marmakon ya tunkari matsalolin shagar da zai warware su wai sai sha abin da zai dauke mai hankali wai in hankalin shi tai matsalolin suna nan hankalin ka na dawowa kana jin matsala ta dawo ka ci gaba da shan giya kuma haka zaka zama babu inda zaka in in da matsala ta zo ka sha ka dan shi da ya dawo suna nan baka yi maganin komi ba hutun jakki da kaya Ina ake in kana maganin su?
tashi ka je ka nemi aiki ka warware matsalolinka ka je ka nema in ko giya zaka sha wallahi kullum hankalinka tana kashi na dawowa matsalolin karuwa ina suke yi karshe haka cewa zaka yi ba su warware wala hawun wazinatun wa tafakhurun bainakum da alfahari tsakankanin ku malamai sun ce aikin masu wato a- wazinatun da kawa aikin mata a kai a siyo n- abin ga zinariya kaya kaza kaya kaza kaya kaza wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad da yawan ƴaƴa da dukiya shine duniya ai ta alfahari da dukiya da mata da ƴaƴa na hika ƴaƴa na kaza amma ina ibada ina imani ina tsarki ina imani ina tsarki to a gurguje saboda sun fara nuna mu lokaci yayi.
ya ma shigo ya ce ya yi haƙuri mun faɗi hifzul eh, din kiyaye addini mun faɗi hifzul nafs kiyaye rayukan mutane hifzul man kiyaye dukiyar mutane dukiya.
za mu zo wajen inda shi yake tura mutane wajen halaka wajen dukiya in Allah ya kai mu da sati mai zuwa sai hifzu wato al'aqla a kiyaye hankali shi yasa an kace in mutum shagi a mai bulala 40 in mahaukata sun kai yawa da yan kwaya cikin ƙasa ina nouvelle generation ta gobe da za ta gina ƙasa babu sai musulunci kuma yace hifzul ird a kiyaye mutuncin mutane bai dace a yi maka ƙarya ba a tuhumce ka kuma a zamna lahiya ko ko dan kira maka ƙarya.
kwaya ko dan kwaya dan giya hi- shi baci duk uban da ke so cikin ƙasa a ce sai la democracy babu wata doka
bayan ku Allah bai ci haka Ah, ba ka zagi mutane shi zagi wani abu da kuma hukunta ba sun iya zagi ba hifzun nasab sai kiyaye dangantaka a daina zina da matan mutane a daina zina da 'ya'yan mutane kana da gida wanda ka aje mai gadi babu kowa cikin shi ko ko mace saboda ta samu babban salar da babban ma'aikata tana ɗaukar samari tana ba su kuɗi su suna ba 'yan matan su sannan tana amfani da su a cikin otal ta ɗauki ɗaki shekara uku tana ɗaukar wanda take so sai ta zaɓi ƙato maji ƙari in ta ji ta jaye mai jini sannan ta ɗauko wani ko ko ta ɗauki gida ta bar mijinta da ƴaƴanta tana da ɗiya sun kai guda takwas ta koma tana da gida ta aji mai gadi da bakin madibi da an zo pipi sai a buɗe a shiga yan ƙarki abin da ka hito baka san wani na shiga baka san wani na fita ba lagata mala lokaci ya to siyasa cikin gida musulunci ya bayanin ta waɗanda abubuwa guda shidda ne duk da yake na faɗe su ne a gurguje Eh, eh, siyasa biyu ne mun kawaɗi siyasa al-dakhiliya da siyasa al-kharijiyya idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sati mai zuwa za mu zo mu yi bayanin wasu nau'uka na siyasa za mu bi su ɗai bayan ɗai ina son a yi bayanin alal akalla siyasa guda talatin waɗanda musulunci ya yi bayani don a san musulunci ba wai bai san siyasa bane ko kuma yi bayanin siyasa bane abin ya ya ya ya yi yanzu ne mun fara ne amma dai mun yi bayanin ta cikin gida da ta waje ba to suna tahe ba su kare ba ta masu kalmar da sauraronmu sai a yi haƙuri lokaci ya yi halinsa sakamakon lokacin da muka samun tangarɗa na na'ura amma mun samu mun zuba shirin kai masha Allah Ana ne za mu yi kokari mu dakata mu nemi gafara da afuwa ga masu kalmar da sauraronmu sanannin Eh, sun- da- sun- sun- sun yi shiru ga sakonni nan sun yi ta shigowa daga nesa har daga bangaren Togo da Benin Eh.
na ga sakonnin su sun shigo a cikin wannan layi namu Haka.
haka muna godiya yan uwa da muna arziki a yi haƙuri idan Allah ya kai mu sati na sama za mu dura da bayanin da malam ya Insh- yi insha Allah.
amma kafin mu kankare alga ta malam ka san akwai Addu'a.
masu bukatan addu'a gaskiya ne mu Ka duka san muna da bukata mu ga da Allah ka san babu da wanda su.
bai da bukata ga Allah kowa na bukatan addu'a Kowa na da bukata Yawwa, ga to Allah.
muna addu'a ah, mu samu mu- mu- mu- Mu karkare.
mu kankare wannan shirin ne اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا اغفر واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا آمين.
ربنا إنك رؤوف رحيم آمين.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب مم.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين masu kalamu sai makon gobe idan fa Allah ya yi mu zama lafiya
Wannan abu da yawa wani jika da. Yadda na gane